نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا عشرين شدة قوة شعبان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دولا da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da ashirin da biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin wazaif ramadan wato ayyukan watan ramadan na muka kwana منها ومنها أن الجمع بين الصيام والصدقة من هو؟ cewa lalle hada tsakanin azumi da sadaka min mujibatil janna yana daga cikin abubuwan da suke kawo aljanna azumi yana sa ka samu aljanna haka nan ita ma sadaka tana sa ka samu aljanna Domin Allah ta'ala ya ce wa sa'imi na wasu sa'imati a ƙarshe Allah ya ce adda Allah lahum maghfirata wa ajran azima ko sadaka kuma Allah ya ce innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu Allah qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim to bari ka hada da nan kowane cikin su yana saka samu aljanna kama bi hadisi ali radiyallahu ta'ala anhu kamar yanda zo a cikin hadisin sayyida ali Allah ya kara mashi yarda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi tira da amincin Allah su kara tabbata gare shi qala yace inna fil jannati ghurafa lalle akwai waɗansu ɗakuna a cikin aljanna yura zuhuruha ana ganin bayan ɗakunan min butuniya daga cikin cikin ɗakunan in kana ciki kana ganin bayan ɗakunan bana kana ganin waje wa butunuha kuma ana ganin cikin su min zuhuriya daga bayan su in kana waje kana ganin ciki bana ɗakuna ne na madibi ke in kana waje kana ganin kowa kuma in kana ciki kana ganin kowa ƙalu sai suka ce liman hiya ya rasulallah waɗannan ɗakuna waɗanda ake ganin wajensu daga cikinsu ake ganin cikinsu daga wajensu na wane ne ƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace liman tayyibal kalama ga wanda ya magana mai daɗi duk wanda ya magana mai daɗi to waɗannan ɗakuna nashi ne magana mai daɗi ita ce magana wadda aka yi cikin girmamawa cikin tausayawa ba cin mutunci ba wulakanci ba zagi ba ɓaci ita ce magana mai daɗi wa afama fa'ama sannan kuma ya ciyar da abinci aga ciyar da abinci yana da muhimmanci ya ciyar da shi gawa ga miskinan wa yatiman wa asira miskini mabukaci talaka kamar masu yawon baran nan kamar talakawa da yawa da suke zanne cikin gidaje ko tsohi ne ko kuwa ba tsohi ba ne talauci ne da ya ba mai su ba aiki yi babu sana'a sun yi sun yi ba samu ba ba zan yi ci da su wa dama siyama kuma waɗannan ɗakuna suna tabbata ga wanda ya dage yana azumi wa salla bil laili kuma ya tashi yayi sallah a cikin dare wannan suniyam mutane suna ta kwana to don da ya da waɗannan abubuwa guda biyar ko guda hudu طيب الكلام أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالناس والناس نيام وصلى بال- وصلى بالليل والناس نيام wanda hada waɗannan abubuwa guda hudu to Allah subhanahu wataala zai bashi aljanna kuma zai bashi waɗannan dakuna din malam yace wa hadhihi al-khisal waɗannan ɗabi'u din guda hudu da aka zano magana mai daɗi ciyar da abinci dagewa da azumi sallah a cikin dare kulluwa dukkan su takunu fi ramadan suna kasancewa a cikin watan ramadan dukkan su domin cikin watan ramadan an ce kamar zage-zage kamar cin mutunci ko in an zage ka ma ka ce azumi ne shi sa'annan kuma an zo da falalan wanda ya ci da mai azumi za a ba shi irin ladan mai azumi kaga akwai ciyarwa sannan kuma ga azumin ana yi sannan kuma ana ana kiyamun laili cikin azumi shi ne malai ce dukkan su akwai su cikin azumin watan ramadan ijtami'u fi yana tattaruwa a cikin watan ramadan lil mu'mini ga mai imani as-siyam azumi mai imani yana azumi wal qiyam sa'annan kuma yana tsayuwa was sadaqa sa'annan kuma yana sadaqa wa ti- wa ti- wa tibul kalam da kuma dadin magana yana magana mai dadi da cikin azumi akwai wannan fa innahu yunha fi sa'ib domin ana mai azumi a cikin watan ramadan anil lagwi daga yasassan magana war rafath da kuma magana ta batsa magana gamji was salatu da kuma sallah والصيام بعزم والصدقة بصدقة توصل صاحبها إلى الله عز وجل سنا كيدا ميسو يزوى الله سبحانه وتعالى صلى تنا كيكا ورن الله هكذا أزمي هكذا صدقة دومن دك الله يجي أيسو abin da Allah ya ce ayin kai to zai kai ka ina zai kai ka aljanna qala babu salafi sashen magabata yayi hikima yake cewa الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق صلى تنا إسد بإتا يزوى ربن هنيا duk wanda ke sallah yana kiyaye ta yana yin ta yadda aka ce yayi to tafiya ce yake zuwa ga Allah ita ke sa ya ci rabin hanya ya ci rabin tahish wasu yamu shi kuma azumi yusiluhu yana kai mutum ila babil maliki zuwa kofar sarki sarki Allah shi azumi shi zai yi da kai ka bakin kowa wasadaqatu ta'khudhu bi yadihi ita kuma sadaka ita take kama hannun mutum wa tudkhiluhu ala al malik sai ta sanya shi wurin sarkin ko kowane da muhimmanci sallah tana sa ka ci rabin jiya azumi kuma yana iya da isar da kai bakin kowa ita kuma sadakar ta bude ce je shigo wa fi sahih muslim ya zo a cikin sahih muslim an abi huraira radiyallahu anhu daga abu huraira Allah ya kara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala daga annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce man asbaha minkum al-yawma sa'ima wa ya tashi da azumi yau a cikinku qala abubakar ana abubakar yace ni qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace man tabi'a minkum al-yawma janaza a cikinku yau wane ne wanda ya rakiya gawa har zuwa kabarinta qala abubakar ana abubakar yace ni qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tasaddaqa bi sadaqa a cikin ku wane ne wanda ya ɗauki wani abu ya bada sadaka kala abubakarin ana abubakar ya ce ni kala nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adaminkum maridan cikin ku wane ne ya ta ganin mara lahiya kala abubakarin ana abubakar ya ce gani nan kala nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce majita ma'ana irin waɗannan ɗabi'u masu kyawu ba su haɗuwa fimri'in a cikin wani mutum illa da janna ba sai sai ya shiga aljanna
Allah akbar.
wala duk wanda ya tashi da sai da azumi sa'annan kuma ya ga gawa ya rafka ta sa'annan kuma ya sadaka sa'annan kuma ya je ganin marar lafiya duk wanda ya tattara waɗannan abubuwa kullun ya yi su in ya same su kullun sai ya yi to sai ya shiga aljanna kaga cikin su an faɗi mi an faɗi azumi da mi da sadaka da ba can malam ya ce aljamu baina siyami wa sadaqa min mujibatil janna hada sallah azumi da sadaka yana daga cikin abubuwan da suke kawo aljanna ko to ga sunan sun tattara cikin ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambayi sahabbai su Abubakar yana cewa ni ne wa mina daga ciki annal jam'a baina siyami wa sadaqa lalle hada tsakanin azumi da sadaka ablahu yayi kai matuka fi takfiril khataya a wurin karkare ba mutun zunubai azumi yana karkare ba zunubi ita ma sadaka tana karkare ba zunubi to in ka hada su ba ai kaga in suka hadu sai sun yi in su kadai ne ko wattiqai jahannama sa'annan kuma sun yi kai matuka wurin kare mutum daga fadawa cikin wuta jahannama su biyan sadaka ana son kana azumi ka zanki sadaka kakka ce azumi kake ladar shi kare ta ishe ka a lada ba ta isan mutum bai kamata a ce lada na isan mutum ba ko ba haka ba galibin mutane lada tana iso su ta lahira amma ta duniya ba ta isa ko ba haka ba ladar duniya ba ta cika isan mutane ba daga mutum ya ci wata riba ce bari ya zanna gida sai ta kare ya koma neman wata ana yi haka haka nan da ka da ka sai da wani abu ta ya kake ka karo shi da ka sai da ta ya kake in ba in ba kai tara shi da yawa da ka sai da sai ka shi ka dauke yan riba ka ta sama kuma kawo haka ake ba ka gajiya amma ibada ba da an sallama sallah an kare ka gama ta isa haka nan ba sai ka yi tasbih ba sai ka yi nafila ba ba kasu yawancin mutane ba haka muke ba in muka je hilin idi da an sallama sallah ba mu za mu saurari hudu ba fikiki mun tashi mun da yau ko ni dai na addini mu mun yi sa a yi shi da gaugawa a kare ko da bai yi da mutum da dai an ya isa haka nan amma kasuwa nan sai an kana mutane usar ko ko ta wani hewa za a yi lokaci ya yana wallahi lokaci ya yana mutum ba ya ce akatun da biyar ta yi bari ya risha ba shi ta yi ina da gima ce yau sai ta kai karfi bakwai sana'ari amma ita ibada ba mun ta haka kuma an yi mu ne don ibada ya kamata mu ƙara gyara halayenmu wal mubadati ana sa'annan kuma hada azumi da sadaka yana daga cikin abin da ya kai nisantar da mutum daga jahannama khususan musamman ma malam yace in umma in aka tattaro ila zalika zuwa ga wannan qiyamul layl aka tattaro da qiyamul layl a ce ga azumi ga sadaka kuma ga qiyamul layl hada abin ya hada da yawa kenan oh kamar yadda hadisi ya faɗa can baya faqad thabata domin ya tabbata hanin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala yace as-siyamu junnatu ahadikum minan nar azumi garkuwa ce ga ɗayan ku daga wutar jahannama ka junnatihi min al-qital kamar irin garkuwar da ke kare shi daga yaki haka shi ma azumi yake kare mutum wa li ahmad aidan Imam Ahmad ma yana da riwaya an Abi Hurairah radiyallahu anhu marfu'an daga Abu Hurairah marfu'an as-sawmu junnatun azmi garkuwa ne ga mutum wa hisnun hasinun minan nar sannan kuma gadabaran tsararren gida ne daga cikin gidaje tsararru ma'ana cikakken tsaro ne azumi yana daga cikin abin da yake tsare imanin mutum kuma ya kare mutum daga fadawa a cikin wutar jahannama wa fi hadisi mu'az ya zo a cikin hadisin mu'az radiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi tsira da aminci Allah su kare tabbata a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-sadaqatu tutfi'ul khati'a wato sadaka tana bice zunubi ana tana kashe zahin zunubi kama yutfi'ul ma'u an-nar kamar yadda kasar ruwa yana kashe wuta don haka ne ita ma sadaka take kashe zahin zunubi wa qiyamur rajuli fi jawfil layli tsayuwan mutum a cikin tsakiyar dare shi mami yani annahu yutfi'ul khati'ata aidan tsayuwar da zaka yi cikin dare ita ma tana kashe zunubi tana sa Allah ya fi maka zunubanka sarrah bi Ahmad Imam Ahmad ya fito da shi karara wa fi sahihi anhu kuma ya zo a cikin sahih daga Annabi alaihi salatu wassalam annahu qala yace ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin ku kiyayi shiga wutar jahannama ko da za ku kiyaye ta ne da wato wani tsage na dabino ko da rabin dabino za ka fadawa dan Allah zaka zai ba maganin shiga wata jahannama ana sadaka ko yaya ka bada ta za ta amfani mai ita mabaraci ko dala ka bashi jaza ya gode saboda wani ma ya kara mai dala wani ma ya kara mai haka da dala nan zai tare shi kuna da yawa kaga ya amfana tare da cewa ko kuka hawa mai da kaɗan kaɗan to saboda haka in ka tashi alheri kakkare na ko yaya yake ko abinci kake ci kaga albaji ya matsayi ɗebo lema loma dai ka bashi shi za ka jera ta godiya na gode Allah ya sa albarka ta ji daɗi in ya ƙara gaba ne in ya samu lomomi goma ba shi kenan ba sai ya sha ruwa ya kai gida ya kwanta ba kasara ka shi alheri kakkare na shi kakka ce dan kaɗan ne ba ya sa ka ba da koyaya ne daga da sallallahu alaihi wasallam ya ce ba makwabci ya kattare da kyautar da za ta makwabciyarta ko da takon akuya ne ko da takon akwai abin kamar girman takon akwai ya yake ta ɗauka ta ba ta kattare na lada za ta samu don Allah kana abu dardai abu darda radiyallahu ta'ala anhu ya kasance ya kule yana cewa sallu fi zulmatil layli ku yi sallah a cikin duhun dare rakataini ku sallaci raka'a biyu li zulmatil quburi saboda duhun kabari yana tafi to sai sallar ta amfane ka sai ta haskaka maka kabarinka ta zama hitila gare ka sumu ku yazumi yawan shadidan harruhu yinin da yana da tsananin zahi li harri yawmin nushur saboda tsananin zahir ranar tashin alkiyama idan ka yi azumi ka sha kishirwa ka sha yunwa to zai ma amfani ranar da za ka tsayuwa yunwa ba za ta kashe ka ba za ka shi ta kishirwa ba za ta kashe ka ba duk za ka shi su amma ko ba za ka mutu ba ko ba za ka sha ruwan ba ko ba za ka ci abincin ba amma in ka zama bawan Allah na gaskiya ka bauta ma Allah sai Allah ya cire maka duwannan tsananin da ke akwai hidin tashin alkiyama tasaddaku ku yi sadaka bi sadaqati sirri da sadaka ta ɓoyewa li hauli yawmin asir saboda tashin hankalin wani ne wanda yake mai tsananin wuya ومنها daga ciki anna siyama lalle azumi la budda ya qafihi babu makawa sai ya abuwa cikin shi khalalun tangarda wa nafsin da kuma tawaya wa takfiru siyami lidunub karkare wadda azumi yake mazunubai mashruqun yana da sharadi bi tahaffuz da kiyayewa fi ma yanbaghi ko min ma yanbaghi daga abin da ya kamata an yi tahaffuz anhu a kiyaye da gare shi ma'ana da ka ji an ce azumi yana karkare zunubai yana sa maka gafarar zunubai ko to sai da sharaɗin kai ma in ka kiyaye azumi daga duk abin da ya kamata ka kiyaye shi to in ka zamanto kana kiyaye idanunka da kunnayenka da bakinka da hannuwanka sai in kana kiyaye su daga duk abin da ya kamata a ce ka kiyaye su daga gare shi to a lokacin nan ne azumi zai sa Allah ta'ala ya karkare masu nufanka ba azumin yunwa da kishirwa kawai ake so kai ba Allah ya ce ya shardanta ma ya wajabta ma azumi la'allakum tattaquna dan ka samu tsoron Allah to na tsoron Allah ka dubi wancan ka dubi wancan na tsoron Allah yake kai wancan magana kai wancan magana ka faɗi wancan ka zagi wancan ka cuci wancan duk da bakinka ina tsoron Allah yake ka saurari wannan ka saurari wannan wani ya zo ya ma gulma sai ma ya karo bakin shi ga kunnen ka kuma kana ta dariya kana jin daɗi yana ma gulma ga kunne ina tsoron Allah yake muna ganewa ko saboda haka malam yace sai da wannan sharadin kama bi hadithin asrad ibn ibban kamar yadda zuwa cikin wani hadisi na ibn ibban ya fitar da shi wa amatu siyamin nas cewa yawancin azumin mutane la yashtabi'u fi sawmihi tahaffuz bai tattaruwa a cikin azumin shi kiyayewa kamar yadda baki kamar yadda ya kamata ya kiyaye yawancin masu azumi haka suke azumi walihada saboda haka dukiya aka hana an ya kula rajul mutum ya ce sumtu ramadana kullahu na yi azumin watan ramadana dukkan shi gaba ɗaya au kuntuhu kullahu ko kuma mutum ya ce na yi kiyamun lailar ramadana dukkan ta gaba ɗaya sadaka to sadaka da kake ganin ta tujbiru tana ɗorawa da ma kana fihi min an-naqs dukkan abin da ya kasance a cikin azumi na tawaya wal khalali da kuma tangarda da aka samu a cikin azumi akwai tangarda akwai na kasa da ake samu akwai abubuwa da mutum ba yi da cika su to in ka yi sadaka sai sadaka ta taimaka maka sai ta gyara ba azumin naka man ka azumi kare ba ka sadaka kuma ga abubuwa kuma dole ne sai kaya na wani yace labudda an yaqa fi khalal wa naqs dole ne kowane ne ga sai kaya wani laifi cikin waje domin shi shi da da maka yake dan tara ne ba ya cika ko ta wani bangare ne sai kaga kaya wani laifi shi yasa ake so ibadodi ka yi su wadda ka samu dama ka yi in ka tattara su sai wasu su taimaka ma wasu. Man kai guda kai watsi da sauran in ya samu matsala ya reza yi. Haka ba ya gyaruwa ko? Wanda ya dawo jaba fi akhiri Ramadan saboda haka ya zama wajibi a cikin ƙarshen watan Ramadan zakatul fitr zakka kono ta zamanto wajibi a ƙarshen watan Ramadan. kaga kenan ita zakkar kuno ba yin ta farkon ramadan kuma ba yin ta tsakiyar ramadan karshe ake yin ta sai dai karshe kana da daman ana gobe jajibir ka hidda za ta yi karshe kaga dai an zo karshe ko ko kuma lai jajibir ka hidda abinka amma duk wadda ta yi falala ita ce wadda aka yi sahiyar sallah gabanin a ta yi idi tunda sahi ka ɗebe ta ka ba mabukaci to wannan duk ta hilada. To, an shar'anta wato yin zakar kono ƙarshen watan Ramadan ƙuhuratan lissa'im don tsarkake mai azumi. Minan lagwi daga maganganun da ya yasassun maganganu, warrafas da kuma munanan maganganun da ya san ƙi. Yasa aka ce a yi zakar kono dan dole na abubuwa da suka faru ka samu gafarar su da yafi wasu wurin Allah wa mina daga ciki anna sa'ima lalle mai azumi yada ta'amahu wa sharabahu yana barin abincin shi yana barin abin shan shi fa idza hadas aana as-sa'imin 'ala at-taqawwi idan ya taimaki masu azumi 'ala at-taqawwi akan samun ƙarfi ala ta'ami wa kan abincinsu wa sharabihim da abin shansu kana bi manzilati man taraka shahawatahu lillah to ya kasance a matsayin wanda ya bar sha'awar shi domin Allah wa athara biha kuma ya hihita wani shi da ita sha'awa na ana ne ga abin da kake marmari abin da kake so kake kwaɗayin shi abinci ne abin sha ne to wanda ya fifita wani sha- da su ya ɗauki ma'ana yana so amma ya ba wani shi ake ce ma ifar wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna bibita waninsu a kan kansu ko da suna da bukata mai tsanani sai su bar ma waninsu. Wa wasa mina kuma ya taimako daga cikin wannan abin da yake so din. Waliyada saboda haka yi shira'u lahu aka shar'anta ma mai azumi tafsiru suwabi wato taimaka ma masu azumi yin buɗe baki. Shi ne as-suwamu jami'i na sa'i. jam'ul taksir ne ana cewa sa'imina jam'ul muzakkar salim wannan kuma as-suwam jam'ul taksir ne larabci jam'i gare shi da yawa shi jam'ul taksir ma kala kala ne akwai jam'ul kasra akwai jam'ul qilla akwai jam'in da yake nuna yawa akwai jam'in da yake nuna karanci dan kadan jam'a da yawa ne amma ba su da yawa uku ne zuwa biyar zuwa shida zuwa suna da iyaka akwai kuma jam'in da baya da iyaka na taksir ne yawa ko kowa na ko mutum guda ana yi ci mishi haka kuma laita shi yasa aka sharanta mai mai azumi yin buɗe baki tare da masu azumi ma'ahu shi shi buɗe baki tare da shi idan fara in zai buɗe baki kaji ana so in za ka buɗe baki ka yi buɗe baki tare da masu azumi kuma mabukata waɗanda suke buƙatar wannan abin da ka shirya na buɗe baki ba wanda ba su da buƙatar shi ba ba wanda ko ba su zo gidanka ba suna iya shirya irin sa a gidansu a wanda gashiyayyu ne ba su da shi bayan Allah wanda ruwa ma ya horar horar da kunu ya yi karinsu to su ake so irin wannan ka shirya an ka shirya sai ka gayyato waɗanda ba su da yawa yawwa su samu wannan shekarai yawwa su tada ku mana ba ka ƙara ma ruwa abin nan abin nan ba, ruwa yawa ba mutum na da kuma ka gayyato shi ka ce zo kuma yana da ba wannan ba daidai ba ne abinci ana so a ciyar da wanda ba ya da shi wanda ba ya da ci ba ya da halin shi bai san da za shi ake so a gayyato a bashi wannan kuma wahala yake mun daga wanda yake da bukatar shi ma yana so a ba shi ga an kore shi in ya zo a ciki eh kora yake yi amma ba ne ma cikin azumi ana koran mutane a cikin azumin ramadan Haba, sai ka ce ya zo gidan giya ana kore shi ai ba daidai ba ne wurin neman lada ne kuka ce ne na neman duk wanda ya zo wata shekara muna buɗe baki shekarar da na dawo daga karatu muna buɗe baki duk wanda ya wuce ya gaida mai na karar sai in ce mai bismillah abokan zama sai suka yi ta damuwa mun saba da haka ana ci mutane ga sa su abinci kana ma abinci bayan nan da suke cewa taimaka taimaka mai amfani su muna da matsala dole mai ta zama da yunwa inda abincin mun mun ki taimako da shi yasa zai zan gama wahala lokaci lokaci mu sake shi nema ce ta Allah godiya ce ga Allah ka bar wani ya ci kai ma Allah ya baka kuma kowa ruwa da annan ta'ama domin abinci ya kono mahbuban lahu aina idin abinci a lokacin nan zai zamantowa yana da bukatar shi yana son shi wa wasa minhu sai ya yi taimako daga abincin hatta ya kuna har sai ya kasance mimman at'ama ta'ama daga cikin wanda ya ciyar da abinci ala hubbihi akan son shi muna ganewa ko ibada an yi so ka ciyar da abin kana so shi ya fi lada amma amma ba ka so ka taimaka ma mutum ya biya bukata Allah zai baka lada amma bai kai ladar ka ɗauki abin kana so ba ka miƙa mai kana kallon shi kana kalla abin ko kwace abu na ma nake kana so ka haƙura to wannan ya hina da yasa Allah ya yabansa ya ce wa atal mala ala hubbihi ya ɗauki dukiyar shi ya bada yana so kuma Allah ta ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taɓa samun aljanna ba har sai kun ciyar da abin da kuke so kuma Allah cikin suratul insani yace wa yut'imuna at'ama ala hubbihi fa yakunu fi dhalika shakiran lillah sai mutum ya zamanto a cikin wannan mai godiya ga Allah ne ala ni'mati ibahati at'am abu sane ma halatta abinci wa sharabu da halatta abin sha lahu a gare shi wa raddihi lahu da kuma maido mashi shi ba da man'ihi iyahu bayan hana shi shi fa inna hadhihi ni'ma zama ita wannan ni'ma din inna ma yu'rafu qadruha ana gane darajarta inda al-man'i minha a wurin hanawa daga gare ta din ni'ma mutum bai san ta ba sai in ya rasa ta din ni'ma ko ba haka ba yanzu sanyi yanzu zafi zai shigowa sai ka ji kuma ana cewa ina za a samun sanyi daga an gan wani shi yanzu ba ya nan ka kunna na'ura ta ki baka sanyi ta ta iska kawai sai dai ta ta ruri tana kara kawai wani lokaci ma sai ka ga mai lahici ma ya hita kana hita kana jin daɗi ko wani zai ke hita ma ta sai dai ta hi- ta hiso ma iska ba ka zuba amma ko ba ka jin daɗi haka in zahi ya wuce sanyi ya shigo shi ma sai ka ji kana cewa me zahin kake so haka nemomin da ke tare da kai na lahiya ba ka san amfanin lahiya ba sai ka rasa ki ka ga ka nan kwance sai an kwantar da ka sai an tada ka ruwa ma sai an dubara an baka abinci haka nan kana ganin mutane gaban ka gasu nan suna ta abin da suka ga dama wannan ya zo wurin ka yi hira minti biyar ya tashi ya tahe shi kayi wata da watanni baka san gari me yake yi ba kana nan kwance sai ka gane lalle lahiya nema ce babba haka hannuwanka baka san dadin su ba sai ka rasa guda ko ka rasa su duka haka kafafuwanka baka san amfanin su sosai ba sai ran da ka rasa wani cikin su ko ijiyarka ko bakinka ko kunnuwanka duk nemomi ne duk ba mu san dadin su ba mu san girman su ba sai mun rasa su ko gaya maka ake kana gaskiya ne gaskiya ne amma baka ga haza ba ai wasula babul arifi na an tambayi sashen malamai lima shuri asiyam aka ce dan me aka shar'anta azumi qala yace li yazuqal ghaniyu domin mawadaci ya dandani qamal ju'i dadin yunwa wala yansal ja'iya saboda haka ba zai ƙara mance mai yunwa ba yasa aka ce a azumi saboda wanda kullum yake ci ya koshi a dandana mai wahalar yunwa ta wata guda ɗaya rana ta hito ta faɗi baya da damar mi baya da damar ci baya da damar sha sai da daddare kuma ga da wadatar ga da koɗi to da ya dandana ya je yunwa tana da daɗi ko ba tana وهذا من بعض حكم الصوم ما لا يتوانا yana daga cikin sashen hikimomin azumi wa fawaidi da kuma fa'idodin azumi wa taqaddama bi hadithi Salman ya gabata a cikin hadisin Salman cewa wa huwa sharul muwasa shi azumi wata ne na taimako faman lam yaqdir ala darajati al-ithari ala nafsihi duk wanda bai sami iko ba akan taka matsayi na fifita wani akan shi ana so ba ba dole ba ne amma an so musulmi ya zan hihita wani shi akan kanshi akan wani abu na duniya dan da wani abu na addini amma kaga mutane sai suke saba na addinin sun yarda wani yayi amma na duniya a to ga sahun gaba ana baye shi masallaci wannan kuma baya da kyau ta shiga a shiga a bismillah shiga wannan bismillah shiga a ba ka in ka zo banki wani ya ce ma bismillah ka wucewa kake gaba wannan layin ba ka san shi ya ce a bismillah yana shi ne mutum na uku sai kuma ka zo kai ne mutum na ishirin yana wayewa cewa bismillah zo tsaya wuri na ya ka ba ka ce mai tsaya nan ba ko ya taimaka ma yanzu ka haita kafar wurin amma masallaci za a bismillah bismillah ba bismillah yana ganin ya a bismillah bismillah nan ma ya yi su ba ruwanka da ladar da za ka samu saman gaba amma duniya abin da kake so saman gaba kake so na duniya to muna wannan ba addini ba a san ka bibita wani akan ka a cikin addini so ake ka shige gaba musabaka aka ce ka cikin addini sabiqu ila magfiratin min rabbikum sa'iu ila magfiratin min rabbikum sauri haka ce kai kai gaugawa kai musabaka kai tsere kanka bari a baro ka baya to shi ne malam yace duk wanda bai sami iko ya zamanto yana hihita kanshi akan wani ba yana hihita wani shi akan kanshi ba a cikin rayuwar duniya to fala ya ajazu kada ya gaza an darajati ahlil muwasa daga kaiwa matakin mutane masu taimakawa in baka yiyita wani akan kanka ba to ka taimaka kana kathiru min as-salaf da yawa daga cikin magabata sun kasance wa suna min iftarihim suna taimakawa daga cikin buɗe bakin su taimakon cikin buɗe baki shine ka ɗebi wani abu ka ba wani ka taimaka wa yuthiruna sa'annan kuma suna hihita wani su akan kansu to hihita wani shine ka zo ka ji kayan buɗe bakin sai ka ga mabukata sai ka ɗauka duka ka basu sai ka haƙura ya ke ce mai isa ne ka haƙura kawai ka dawo gida ka samu warwaro ka sha kawai shi ke magabata haka su ana samu wasu suna yi haka wa yaquluna kuma su zanna da yunwa su kwanta da yunwa suna jin dadi sun taimake yan uwansu musulmi wa qad kana ibn umar abdullahi da umar ya kasance ya sumi yana azumi wala yuftiru ba zai bude baki ba illa ma al masakin sai tare da talakawa fa idza manahu ahlihi anhu idan iyalin shi suka hana shi daga wannan talakawan lam yata'ashsha tilka al-lailata wannan daren ba zai ci abincin dare ba wa kana idza ja'ahu sa'ilun ya kasance idan mai bara ya zo wurin shi kaga tun zamanin sahabbai ana bi ana bara ana roko wa huwa ala ta'am kuma shi yana kan mi yana kan abinci akhadha nasibahu min at-ta'am sai dokin abincin nashi sai ya ba wannan marokin wa qama fa atahu sa'ila sai tashi mika ma wannan mai roƙon abincin bayar ji'u sai ya dawo gida ya shigo cikin gida wa kad akala aluhu sai ya samu iyalin shi kuma sun canya ma baqiya abin da ya saura in jafnata a cikin kwanan abinci kuma sun canya abin da yake cikin gida wa yusbihu sa'iman kuma sai ya tashi da azumi wa lam yakul sha'an bi samu komai na sahur bai ci ko bai bai damu ba shi kaga da na sani ma da abinci na nashi a ba na dama wani yake alheri sai baka san Allah bane in ka jahilta Allah sai ka ce wallahi ka gana rike abu na bane washta babu salihin ta'aman sashen mutanen kwarai yayi marmarin abinci wa kana sa'iman ya kasance yana azumi wa wudiya baina yadayhi sai aka dauko abincin aka aje shi gaban shi wa huwa sa'imin yana azumi yana shiryin bude baki fa sami'a qa'ilan yaqul sai ya ji wani mai bara yana cewa man yuqridul mali alwafiya wane ne wanda zai ba cikakke mawadaci wanda yake cike alkawari wa zai ba ya bashi mana wa zai ba Allah bashi Allah shine cikakken mawadaci wanda shi Allah tunda ake dama mawadaci ne wadata cikakke Allah komai nashi cikakke ne komi na Allah wadata ke gare shi ya wadatu da komi shi arzikin shi mawadaci ne a ciki ilimin shi mawadaci ne a ciki ya cika ya bace komi na Allah ba kamar kai da Adam ba ko da za a ce ma mawadaci kuma kana ta nema har yanzu nema kake ba mawadacin ba ne yasa Allah ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ku talakawa ne wurin Allah dukkan kuna da bukata saboda babu wani wanda za ya cewa ba ya bukata shi Allah ba ya bukatar komai a wurin kowa amma mawadaci yana bukatar direba yana bukatar mai gadi yana bukatar iyali yana bukatar ɗiya yana bukatar sana'a bukatocin su basu da iyaka shi Allah subhanahu wataala ta ko ina ba da bukata kuma in ka bashi sai ya baka in dai shi ka ba in dai ka ba Allah to sai ya cika maka alƙawari ya biya ka ranar alkiyama to sai ji wani na cewa wa zai ba cikakke wa zai ba mai cika alƙawari rance ga abinci an kawo mai zai guda baki fakala sai ya ce abduhul mu'damu min alhasanat bawan shi wannan mawadacin mai cika alƙawari wanda ba ya da bawan shi ne mara ayyuka masu kyawu shi zai ba Allah rance mana yana yana yana nuna kanshi kenan wa akaza sabata sai doko abincin ya doko kwana abincin fa kharaja bi ayatu da ita ilai zuwa gare shi ya mika mashi ba wanda shi yake ba kamar ka ji mabaraci na ina mai taimaka ma bawan Allah kaga ba ce ba ko gidan shi hoyi ba kamar ya ji yana ta yare yana ina mai taimakon bayan Allah wa zai taimaka ma bawan Allah wa zai ba Allah rance Allah ya biya shi kaga ba da shi yake ba yana yi kyale shi ta cin tuwon shi kawai amma kawai sai ɗauko kwanan ya yi to waje da kwanan ya mika mashi wa bata bawu ya yi kwana da yunwa wasu ila ko waje a sa'irin ilan imam ahmad wani ma maroki ya zo wurin imamu ahmad fadafa ilayhi ragifaini sai ya mika mashi gurasa waina guda biyu shine ragifaini kana ya'iddu bali fitrihi ya kasance ya shirya wannan wainar guda biyu an shirya mai ita an kyara mai ita da miyarta da komi domin yayi guda baki sai ya mika ma marokin ya bashi mabaracin thumma tawa sa'annan ya kwanta da yanwa wa asbaha sa'iman kuma ya tashi da bi tashi da azumi wannan shi ake ce ma mi shi ake ce ma ithar hihitawa ka ɗauki abin gaba ɗaya ka ba wani sai kuma ka haƙura wa kana al-hasan yut'imu ikhwanahu hasan ya kasance yana ciyar da yan uwan shi wa wasa'ib yana azumi wa yajlisu yurawwihuhum zai zannawa ya zanki na shaɗantar da su yana hira da su wani ya kuluna su suna cin abinci in yana azumin nafila yana azumin nafila zai samu masa abinci ya kawo musu Hassan al-Basri suna ci yana yana hira da su ana dariya ana masha ana annashawa to saboda haka labaran magabata yawa gare shi game da taimako da kuma hihi ta wani su akan kansu yana da yawa cikin azumin watan Ramadan da kuma sauran watanni ma gaba ne su kullun cikin aikin alheri suke wallahu ta'ala a'lam inda muka faɗa ne da Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya yi mana Allah ya mu gyara.
idan wata mutum ya gama iso suna suna harkar kuɗi domin wato zanki yin buɗe baki a Suna hada kuɗi.
eh, suna har haɗa kuɗi ne domin su zanki buɗe baki tare da jama'a. Yace alhali shi kuma yana zuwa masallaci yana buɗe bakin. Yace yana iya bada nashi gudunmawa kuma ya bar ya zo masallaci ya ya bi- Biya nawa.
to Inda ka bada dukiyar ka ai Allah zai biya ka lada. Suna hada kuɗi ne su yi guda baki to shi kuma masallaci yake taya. Yana ya bada kuɗi ya taya shi masallaci. Ina ma ce aka dole in ka bada kuɗi sai ka ci. Taimako ne kai. A hara kuɗi arba'in arba'in hamsin hamsin dala ɗari ɗari ko ku tattara abin ku da baki da yawa wanda ma bai kawo ba inda ba da hali zo ya ci ko kuma ka tafi ka wani wuri ka je ka yi bude bakin ka yayi na'am wace wace ya zo- ya ji wani azini a cikin wani masallaci inda an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wani mutum yana cikin halin gargara sai ya tambaye shi ya ne yake jin a cikin halin da halin shi da ke sai ce shi yana yana jin tsoro ne game da zunubansa kuma yana kwaɗan rahama ta Allah to shi mai tambaya sai yake cewa ya ne musulmi zai zai iya samun irin halin irin wannan mutumin daga je ka tambayi malam cewa ya ji wazi ne zama ne da wazi masallaci ka ji wazi kuma baka tambaye shi ba rubi tana tambaya ta na daga je ka tambayi malam manzala ya iska wani mutum yana ɗaukar rai manzala ya ce ya kake samun kanka don manzala bayani wai shi irin wannan yanayin da mutum ya samu kashi manzala ya bi shi waya za a yi mutum shi ma ya samu irin wani a ranar nan malam za a tambaya ba ni ba shi ne wa ana baka labari na mutum mutumin kirki ko sai ka ce kaya za ka zama kamar shi so ya ne ba baka amsa shi mutumin nan ba mu rayu tare da shi ba sahabi ne cikin sahabban annabi kuma sai in gaya ma yadda za ka zama kamar shi da labari yana baka cewa mutum yana yana yana kwaɗayin rama Allah yana tsoron azaba da kai baka haka nan mana to shi kenan ma abin da ka rayu akan shi shine in ka zo wurin mutuwa za ka yi abin da ka rayu akan shi in ka zo wurin mutuwa ma Allah ya da shi za ka yi ina abin da ake so dama mutum wato tsoron azaban Allah ya kwaɗayin rahama Allah subhanahu wa ta'ala amma wurin mutuwa ana so ka kyautata ma Allah su amma ya danganci yadda kake rayuwa ne ka rayuwa akan waɗannan abubuwa ka san su shi kenan Allah ya samu ya ci na
yace wannan ya halatta mutum ya shiga magewaya alhali yana da cikin sulular shi akwai alkur'ani
wai halitta ba zai shiga majewa cikin aljihun shi akwai alkur'ani wannan tambayar ana yin jalewa ko kullum ana tawari wajen mutum dole sai ya yi tambaya in wani ba ya ɗauke maka ba dole su gama ka yi tambaya da kanka wannan tambayar an hiso ya shiga mara mutane.
wani wani irin ta ne wai ya halitta ci kudin kudin modi
wai ya halitta ci kudin modi kuna haram ne ba kuna kai ci kuna haram ne kuna kai da su kudin da Allah ya hana ne Allah ya hana إنما الخمر والميسر caca ba ta da kyau ba ke nan kudin ta ma ba su da kyau haram shi ke nan su ke nasa doye suka marigaya da wa kira su shiru wani a yau sauransu
Hmm. Mazafin mutane. mutane ba su da damar zuwa amma dai a tuna musu waɗanda ba san tsarin makaranta ba idan azumi ya kama to muna karatuwar haka bayan shan ruwa kai tsaye da an sha ruwa muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda bai sani ba har tsawon watan Ramadan gaba ɗaya har ranar jajibar. Amma dai da an sha ruwa ba, ba bayan isha'i ba. Yadda muke wannan karatun haka muke. Rabin shan ruwa in yi gida in yi da nan. Haka ake yi. Kuma zuwa isha'i bai wuce minti talatin haka. Akwai wahala. Wanda ya tattake ruwa ba ya zuwa. ya za galibi sai waraka mutane ke zawa sai ba sai muna addu'a ma ga mutane na tuwa kuma ga asham ga sallah ana yi bayan ko kenan da wanda yake da dama insha Allah da an sha ruwa muke tafsirin alqur'ani girma nan mu yawancin shi ma mutane sun san da rana kuma da al'asar shi ma dai mai wayan ne lokacin idanu duk sai na fata la'asar an an shawo gangara shi ma dai wahala ke gare shi kusan ban san cikin su waye wahala ba an san ma za ka kana ta karatun kana mutane an gane duk sun kyale ka Shiru, kana ta kallon ka kawai shi kuma wannan an sha ruwa an koshi wani ma sallan magarabar da ke yake tashi yake. kuma ya tashi zo makaranta haka kowane yana da wahala wani kuma duk na yi jin daɗin su na yi jin daɗin saboda in nan isha yi in huta mara ni nan na daren da ni kuma wahala shi ne sai ga magana ma da ƙyar nake yin ta. in na yi nauyi duk na gaishe ina buƙatar in huta amma wannan zan iya yi shi kai tsaye in aka sha ruwa kai tsaye ina iya yi yana yana nan kwaiba ruwa na wala asar din ma yana yi ita ƙara ji yana da hakuri haka na a ƙari shekarun baya kayan aiki ya yawa in yi na sahi in yi na marice in yi na dare ga azumi ƙarfe tara zuwa sha ɗaya na sahi sahaba muke tafsiri da rana mu zo mu kare na mun fila kuma da bayan isha'i mu zo mu yi lokacin babu ayyuka da yawa yanzu ayyuka suka yawa to ji jiki ya gashi a dole mutum ya zange hutawa kuma ka wata rana a ɗauke ka baka shirya ba gara ka samu kaɗan yi wanda kake iyawa to Allah subhanahu wata'ala ya kai mu watan Ramadan amma dai akwai sauran karatu guda ko ranar Juma'a za mu yi karatu ko ko jajabar za a kan Bakar ranar Juma'a insha Allah a kare ba. Daga dai Juma'a shi kenan insha Allah sai kuma in Allah ya kai mu cikin azumi bayan magarba. Allah ya kai mu lahiya. Allah ya ba mu iko azumta watan Ramadan. Ya ba mu iko tsayuwar shi. Kuma ya ba mu iko aiwatar da duk ibadodin da ake bukata. Kuma na roƙo Allah in ya kai mu cikin shi ya biya mana duk bukatun mu. Tun yanzu ma Allah ka biya mana bukatun mu. Allah ka yaye mana duk matsalolin mu. Allah ka kawo mana karshen su ya Allah. Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci. Allah ka raba mu da yunwa da talauci. Allah ka ba mu arziki da wadata. Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando. Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya. Waɗanda suka rasu Allah ka ji kansu da gafara da rahama. Allah ka sa sun huta. Manema aiki Allah ka ba su aiki. Manema kasuwa Allah ka ba su kasuwa. Manema wuri Allah ka ba su mai albarka. Manema haihuwa Allah ka ba su haihuwa mai albarka. Allah ka kara mu rayuwar mu albarka. Ka gafarta mana duk zanabban mu gaba daya. Allah ka yabi mana laifukan mu ya Allah. Allah ka sa mu cika da imani. Ka ba ka san mu lafiya da zaman lafiya da haɗin kai da kwanciyar hankali. Allah ka haɗa kan ƴan ƙasar mu ya Allah Allah ka ƙara haɗa kan musulmi ya Allah ka raba mu da rabo kai ya Allah ka raba mu da kin juna ya Allah Allah ka sa mu rungumi junan mu ya Allah mu tausaya mu junan mu mu so junan mu mu haɗe kai da junan mu ya Allah shugabannin mu Allah ka ƙara musu tausayi da adalci ka ƙara musu adalci ya Allah ka ƙara musu san talakawan su ka ƙara musu yin gaskiya Allah ka ƙara mu shugabannin mu yin gaskiya Allah ka ƙara musu yin gaskiya jami'an tsaron mu da suke Allah ka kare mana rayuwarsu ɗan ta da Allah ka shirya su ɗan bindiga Allah ka shirya su barayin gida da na daji Allah ka shirya su Allah ka shirya mana matasan mu Allah ka shirya matasan mu Allah ka shirya matasan mu akwai bayan Allah da yawa da kayan su suke hannun burgal da duwan Allah ta'ala ka kwato su Allah ka karɓo su ya Allah Allah ka sa a sakan musu kayan su ya Allah Allah ka taimaka su ki kayan su ya Allah Allah ka sa musu hannu cikin al'amarin ya Allah Allah ka sauƙaƙa musu ya Allah Allah ka jiro roƙon mu ya Allah Allah ka sa mu cika da imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin